أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم Assalamu alaikum ya jama'atar musulmi. Muna ƙara yaban mahalicinmu Allah tabaraka wa ta'ala muna godiya gare shi. Allah mahalicin kowa da komai abin bautawarmu da gaskiya. Maɗaukakin sarki wanda shi ne mai shar'anta abin da za mu yi marbauta da shi. Kuma shi ya zaɓi cikamakin annaba shugaban manzanni cikin halittarsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ba shi jagorancin talikai gaba ɗaya kuma ba shi kaɗai ne annabin allah manzan allah ba ya ware wasu annabawa manzanni guda hudu ya haɗa su da shi suka kasance ulul azmi minar rusuli da annaba manzannin ba wanda Allah ya ba su ɗaukaka kamar wa'annan biyar kuma su biyar ɗin shine shugaban su duka ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا To, Allah ya yi wannan baiwa ta annabci da manzanci da ɗaukakawa daraja cikin talikai wanda waɗannan su ne a kan gaba ya kawo zamirin manzon Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda alaran ma ya karanta wa minka wato daga gare ka cikin baiwan nan ta isar da saƙo zuwa ga duniya gaba ɗaya wa min nuhin kuma Allah ya aiko wannan saƙon ya fito daga annabi Nuhu, abul bashar tsani, uban ‘yan adan na biyu, wanda shi ne farkon manzo daga cikin manzanni wa Ibrahim, wato da abul muwahidi na khalilullahi annabi ibrahim alaihi salam wanda uku ta cika wa musa da annabi musa kalimullahi manzan allah wa isa da annabi isa ɗan maryam alaihimus salatu wassalam ulul azmi minar rusuli su biyar to kaga do wanda zai bi Allah ya sani da'a dole ba abin da ake yi ba jagoranci ba shugabanci annaba manzanni su ne jagorori wanda Allah ya ɗora a kan talikai duka su zo su yi mana bayanin shari'ar Allah su kuma gaba da gabanta ya jagorantar da fiyayyen halittar Allah gaba ɗaya annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam wanda yake shine cikamakin annabawa shine shugaban manzanni duka kuma ya nuna wannan littafin da ya saukar masa na alkur'anul karim dukkan littattafan annabawa gaba ɗaya to alkur'ani ya kunshe su ya zo da ci gaba da darasi ga duniya duka waɗansu abubuwan da ya saukar a cikin sufi ibrahim da wanda ya saukar a cikin attaura da abin da Allah ya saukar a cikin injila da sauran littattafan annabawa manzanni wanda Allah kaɗai ya san yawansu amma dai akwai kuma zuri na kan gaba guda ɗari uku da goma sha uku waɗansu Allah ya ba da labarinsu waɗansu ya bar wa kansa sani abin da ya ba da labari to shi ne mota da kai za mu iya sani wanda ya ba da makamin ya bar wa kansa sanin to ilimin nagunsa shi kadai salawatullahi wa salamuhu ala anbiya'ihi wa rusulihi jami'an ta jama'ar musulmi a wannan tsarin da aka yi dinnan wanda yake na kan gaba-gaba ɗaya wajen albarka da alheri akwai jagoranci komai tawayan mutum dole ya ce akwai ko bai faɗa ba kuma akwai haka yake to su kuma wanda za su yi tawaye su ma a can wancan mugun ɓangaren su ma suna da shugabansu kuma shine iblis a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai da ya tashi zai yi tawaye ubangijin halitta Allah gaba daya ya ba da umarni iblis ya ce yaƙi kasan ta'adi duk wani wanda zai barna to bai kai kamar dan tawayen farko ba shi na shaidan don shi gaba da gaba ya ce wa Allah ba zai yi ba to duk ɗan turjiya da cewa shi ma ba zai yi ba to yana da nasa shugaba wato shi ne shaidan Allah ya mana tsari to na sani lokaci baya da yawa amma duk da haka وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون
وعلم آدم الأسماء وعلم كلها.
آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة وقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى آذن الله إلا وآدم إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين Allah ka mana tsayi ya jama'ar musulmi Allah da ya saukar da alkur'ani don karantar da duniya gaba ɗaya ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikamakin annaba shugaban manzanni umarni ya bayyana yadda duniya tun farko-farkonta take kafin ya halicci ubanmu annabi adamu ta zauna shekaru aro-aro ba annabi adamu ne farkon wato halitta Allah ba kaga tunda ba shi ne farko ba to suwaye suka girme shi mala'iku sun girma annabi adamu su kuma saboda kyan hali ba sa iya saban Allah la yasuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru kuma ta leƙa ta koma iblis shine Allah ya bashi mala'iku na rayuwa kafin a halicci annabi Adam sai Allah ya aje wata halitta shine iblis uban shaidanu uban aljanu ya rika zama tare da mala'iku suna kaɗaita Allah da ibada shi ma yana bin rububi yana yi zama kaga Allah ya san shi Allah shi ya halicce shi ya san fuffukan tashin fari to idan aka zo gurin ɗa'a zai yi tawaye shi kenan shi kuma Allah baya kawo abu haka kwaram saboda tausayinsa da karantar da bayinsa sai ya kawo jarrabawa ƙarara kowa ya gani kowa ya sani yin da sai Allah ya nuna wa mala'iku wannan duniyar zai sanya mata khalifa jagora da zai kaɗaita Allah da ibada ya jagoranci bayi ya yi haihuwa albarka da alheri amma da yake duniya ce akwai irin ta turawa bad eggs na banzan duk a cikin zuriya annabi adamu za a samu wajen da ya kirkin da tauhidi da sallah da azumi da zakka da musulunci Allah ka tabbatar da mu a kai Allah ka raya mu muna musulmi masu imani Allah ka mana karfin arzikin cika muna musulmi masu imani Allah ka mayar da kaburan mu dausayi daga dausayin aljanna ranar tashi alkiyama Allah ka daga darajojinmu Allah ka ba a nufa a ba mu shaida ta shiga aljanna a hannayenmu na dama Allah ka shigar da mu aljanna ka ta firdausu da rahamarka mu da iyayenmu da malamanmu da 'ya'yanmu da matanmu da haulanmu da sauran jama'ar musulmi gaba ɗaya kaga da mu bani adama babanmu na farko da shaidan wa aka riga halittawa ya zaune duniya shaidan Allah ya mana tsari sai Allah ya ba shi umarni da shi ‘ya'yansu su yi zama banu lijana a duniya tun kafin zuwa annabi adam malam asali babban matsala wallahi da banul jihan suka zauna ba sai suka duka hasada da gaba da kyashi da ke ta ba suka dinga kashe junansu suka yi ta zubar da jina ne to shi Allah da ya ta duniya baya son kashe-kashen kai baya son zalunci baya son keta baya son mugunta Allah Allah tabaraka wa ta'ala tunda suka jagwalgwala rayuwarsu ta duniya ya ce kore su daga bayan ƙasa aka tarwatsa su wayansu suka hau duwatsu wayansu suka shiga cikin tsibirai a tekuna da lungu da saƙon da duk suka yi ta hawa suna boya aka bar sararin duniya garau sai Allah ya sanar da mala'iku su ma sun girmewa ubanmu na farko annabi Adamu halitta su kuma masu gangariyar imani ne wanda imaninsu ya kai geji sai Allah ya ce annabi Muhammad ya gaya wa duniya ga yadda aka yi wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wa iz qala rabbuka lil malaika Allah ya annabi Muhammad ka gaya wa duniya lokacin da ubangijinka wato Allah ya ce da mala'iku inni ja'ilun fil arabi khalifa wannan guri da kuka an kore banul jam saboda zubar da jiri da barnasu zan sa khalifa a ƙasa to lokacin da ya bayyana musu haka shi Allah tabaraka wa ta'ala suka saura za suka yi nazari Allah ya sanar da su wanda fa za a sa a bayan ƙasan nan shi ne annabi Adam uban bani Adam. Da suka ga cewa ɗan Adam ne wanda shi ɗan Adam in yana da rabo sai ba Allah ya taƙawa ya da'a ya shaida la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam a wannan zamanin namu na ƙarshe wanda ya kunshi komai na alheri gaba ɗaya a kowane zamanin annabi manzo kuma ya shaida la ilaha illallah wannan manzo kuma ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya bi dokokin ubangiji mai takawa to sai zamanto mutum na iya da'a imani biyayya ga Allah tsoron Allah adalci gaskiya rikon amana da sauransu dan adam kuma Allah sai ya ba mu dama wanda yake son haka ga hanya zuwa aljanna wanda kuma yace shi ba zai iya da'a ba shi ba zai iya haƙuri da giya ba shi ba zai iya haƙuri da matan banza ba ko ba aure sai ya kwanta da wace ya ga dama to shi ya zaɓi hanyar wuta ke can wahadai na hunna jidai shi ɗan adam sai muka shirya da shi muka nuna masa tuddai biyu ga tudun alheri na imani na musulunci na gaskiya na riƙon amana na cika alkawari na tsoron Allah na yin komai don Allah a ilmance tudun mun tsira. Ɗaya tudun kuma gurin zamewa ne tudun sharri shi da tudun shirka kafurci munafunci keta zubar da jini haka siddan kisisi na haɗa faɗa waye su kuma sai su hau tudun sharri ya zamar da su kwazazzaban wuta Allah ya tsare mu wa hadaina hun najdain Allah ya ce mun shirye da dan adam tudde biyu sai mutum ya zabi na zabe kaga su mala'iku ba sa iya sabo dan adam inda rabo sai mu ba Allah mai da'a mai gaskiya mai tauhidi mai sallah mai azumi mai zakka mai aikin haji daga duniya sai Allah Allah ya datar da mu wayanda suka gace su ba za su yi wannan ba su ma har yanzu yan adam din ne su kuma sai su zaɓi kafirci shirka ƙarya rashin kunya zagin babba wulakanta Allah wulakanta manzon Allah wulakanta alqur'ani wulakanta at-taura wulakanta injila su kuma sai su yi wuta Allah ya tsare mu wannan fadu akwai haka ne to sai Allah ya bada tarihin ya gaya wa mala'iku zai sa halifa a bayan ƙasa. Mala'iku managartan bayi la ya asuna Allah ma amarahum wa ya na ma yi umarun sai suka yi buri suka yi buri ina ma mu za a ba halifa ɗin ma tunda mu ba ma sabu. Mu ba ma saba Allah dukanmu masu tauhidi ne cikinmu ba mu shirki. Mu mala'iku cikinmu ba makareci. mu mala'iku cikin mu ba mazinaci mu mala'iku cikin mu ba mai hada fada mu nagari ne gangariya tunda mun dade a duniyan nan mun ga rawar da banul jan suka taka aka ba su zama a duniya suka yi ta kashe-kashe sai da aka kore su to shi kuma dan adam da Allah ya ce zai bashi shi yana iya sabo yana iya bin Allah to ga mu da ba ma iya saban mu ina ma mu azza ba kawai dan duniya ta huta da masifu to mutum ya fara fatan zama alheri ai ba laifi ba da suka yi wannan fata sai suka nuna wa ubangiji kirari nasa da cewa sun ɗau alkawari halittar nan da ya musu mai kyau da so samu ne da su za a ba amma ba wai kishi ne ko suka ba suna ganin gangariyancin halinsu na rashin zunubi da ina ma da a basu قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسد wa ya siko jama'a ya ubangiji ka sa fiha cikin duniyan nan man ya fusudu fiha wanda za su yi barna a ciki wa ya siko jama'a su zo suna zubar da jina ne irin abin da ballon jihar suka yi a zo a sa wanda in ya ga dama zai fita aljannun zai iya yin wannan barnar ka sa wa yannan gamu da ba za mu yi komai ba ya ubangiji damu ma aka ba ai mu a cikin mu ba mu shirki wa nahnu alhali mu malaiku nusabbihu bihamdika muna tsarkake ka kai ɗaya ne a cikin zatin ka ba wani taliki da ya hada zati da kai kai ɗaya ne cikin aikin ka Allah ba mai taya ka Allah gajawa ba ta shafar ka kai ɗaya ne abun bautawa da gaskiya ya tabaraka wa ta'ala mu cikinmu akwai masu tsayuwa akwai masu ruku'i akwai masu sujada kullum tasbihi muke yi wa nahnu nusabbihu bihamdika alhali mu malaiku muna tasbihi tare da gode maka mu a cikinmu ba mai ba mai babu tudu ba wanda zaka yi abu ya ce bai gode ba mu malaiku ba ma haka wani kaddisu laka muna tsarkakewa a gare ka ai kaga sun gabatar da kansu sun faɗi kyan halinsu Allah sai Allah ya ce inni alamu ma la ta'lamu duk wani abin da ku yi ne na ba ku ni Allah ya ne ne mafi son abin da ku mala'ikun ai ku sani sai mala'ika yana da gejin ya ilimin sa akwai abin da bai sani ba to dan da sun zaci za su fi dan adam to ina suke zo su zauna duniya sai na na to inda duniya za ku zauna ta bari kun kun santa ku kwaɗe ta dan ba a kai mutum gurin da shi bai san kansa ba to amma bari a auna ku da wanda ni na ce zan sa shi ne annabi adamu alaihi salam Allah da ya bai mala'iku kyan halin nan to allama adamu al'asma a kullaha sai ba annabi adamu ilimin kowane irin abu al-musammaya babu wani ɗan kimiyya ko fasaha ko tantancewa ko kaza da za a fara auna shi da annabi adamu don shi al'asma a kullaha Allah ya sanar da shi wa zai je gaba annabi adam ce zai nuna maka kimiyya da fasaha wanda a cikin kimiyya da fasaha wani abun an tambaye sai ce wallahi wannan ni bai sani ba sai ya je aji na gaba to shi annabi adamu allamahu Allahu al-asma'a kullaha Allah ya sanar da shi musammayat gaba ɗaya dukkan su ko lokaci watakila za ku yi tuni ba zan ce muku na muku kama karya ba amma Allah shi ne fa'alu lima yuri sai ba su ‘yancinsu kuma a radahun alal mala'ikar sai Allah ya bujiro da sunayen nan da ya sanar da annaba da mu ya ce to ga sunayen abubuwan duniya ku kira sunansu an kun cancanci zama a gurin ku kira sunansu wa qala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin ku ba ni labari ga masu sunayen abubuwan nan na duniya gaba ɗaya inda kun kasance gaskiya kuka faɗa a abin da kuka zo kuka yi bayani wajen gabatarwa ku wanda kun faɗi wani wani ba ku faɗa ba don a taunawa ku akwai inda kuke ce wannan gangariya halitta da Allah ya mana ai Allah ba zai halitta wanda suka fi mu ba da da'a da kaza da kaza da ka zo maganar ba ku faɗi wannan ba ga ma na san mai kuka faɗa ka a can to tun da haka ne to ya sunan wa'yan nan to kaga an kawo jaraba ko ba kawo ba qalu sai ka ce subhana barkaka sarauta ta tabbata gare ka mu mu wahidai ne ba mu shirki cikin mu la ilma lana ba za mu yi da'awar abin da mu sani ba mu ce mu sani mu ba babu ilimi gare mu game da wayannan al'asma adam mu ba mu san ko wanne ba amma fa mu ba wai ba mu da ilimi ba ne illa ma allamta na sai abin da ka sanar da mu wannan kan mun sani amma wannan la ilma lana to ina yan cika bakin ciya sun san komai to tsarki irin na mala'ika da ya ga abin da bai sani bai ce la ilma lana mu babu ilimi gare mu amma ba ba ba ilimi kwata-kwata ba illa ma allamtana muna da ilimin abin da ka sanar da mu to dan Allah tambayan nan sun ci kenan sai Allah ya kira annabi Adam qala ya Adam Allah ya ce ya Adam anbi'uhum bi asma'ihim shi ran ka ambaci wayannan musammayar da sunan su kowa faɗi sunansa sai annabi adam kawai ce wannan shine kaza yana da amfani iri kaza da kaza da kaza da kaza in an hada kaza da kaza zai zama kaza ka wato hannu gurgi hallu da miya hannu gurgi haɗan buda ba abin da bai kira shi da sunansa ba ko a duniya ba abin da ake kira mugurji ko ba ɗan buda akwai alƙalami akwai warkar takarda akwai tawadar zige akwai ta ɗinya akwai wacce ake wato wanka daga cikin hayakin tukunya a sarrafa ta ta zama tawada ko babu duk sai da ya kira sunan tun da al'asma a kullaha ko a kulla hafa wa'yan har suna na har sunanka har sunanki har sunanku har ƙasar mu har ƙasar ku har samai har ƙasai sai Allah asma kulla ga sunan su to da mala'iku da suka ce la ilma lana illa ma allamtana da annabi adamu da ya kira al'asma'a din nan kulla hatin da allama hullahu wa ya ci a wannan matsaya da me da ilimi wanda wa ya bashi Allah Allah sarki dan adam rahimallahu imra'a alima qadara nafsihi Allah ji kan mutumin da ya san matsayin kansa kai barin ba ku labari duk dan adam din da ya yarda da jahilci ya bar gida uban mu adam alaihi salam da ilimi ya ci jarrabawa hatta akan mala'iku kuma Allah ya bayyana ta jama'a ya ga mahimmancin ilimi da karatu a gurin musulmi wallahi kada wani musulmi ya zauna ba ilimi idan ka zauna ba ilimi girman da Allah ya baka da darajar da Allah ya baka kai kaya to mutum ya cuci kansa da kansa in ya tashi kuka da watsai kai banda al'ummar musulmi sun yi yadda ilimi yanzu wani bature ko yahudu zai zo ya dinga gasa musu gyada a barci shi jahili to kai an baka ilimin kaki إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن تبز ونن القرآن إن جاء الله littafin Allah zancen Allah allazi la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid lace tabbar wannan alqur'ani ko zai karanta shi makaranta gaba ga alheri ne ciki ya hadi alqur'ani yana shiryar da dukkan bayi lillati ya aqwam ga hanyar nan da yake ita ce mafi miƙewa ba bauɗiya ba kwazazzabo ba gargada ba gada har aljanna Allah ka shigar da mu aljanna ka tafi dausi da rahamar ka wai bashirul mu'minin alqur'ani yana kawo labarin faranta rai ga masu imani mazan mu da matan mu amma nan alheri na shiga aljanna Allah ya mana gata ya hayar da mu sirati da haske kafin kyauta ido mun haye sha Allah ya datar da mu. Kaga wato alkurani na nuna mana ga yadda za mu Yana ba da albishir ga masu imani, Allah maji Allah minal muminina. Waje al'ahalana minal muminat. To imanin musulunci ya fi gaban imanin baka. imanin baki zuciya ba ta yadda ba munafinci sunansa imanin baki da zuciya mutum ya ce amma shi ba zai yi aikin ba ba zai iya da'a ba sunansa rikakken fasiki to da munafikin da fasikin da kafirin duk a wuta za su zauna Allahumma illa wanda fasikancinsa bai kai ga kafirci ba shine zai babbaku da wuta ya yi gawaru sannan ga wuta da wata irin tafiya a ɗan yatsa sai ta shekaru dubbai kanta ci Allah ya mana tsari ya Ubangiji ko doriyar jahannama kar ka bari mu ji Allah ka sa mu cikin zirin الذين إن الذين
إن صدقت لهم الذين الحسنى صدقت أولئك عنها لهم إن مبعدون الحسنى أولئك عنها مبعدون إن الذين lalle wayannan da sabaqallahum min alhusna lokacin zaman duniya wanda su ya zo ya wuce za a zo magana rayuwar lahira kyakkyawan aiki na yi don Allah sai Allah ya hore mana shi mu rika zamanto komai za mu don Allah muka yi sabaq allahum minna alhusna wanda dai ya yi aiki da shari'ar Allah don Allah a ilmance bisa koyarwar manzan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya shiga tarihi a duniya kafin zuwa kabari to ulaika anha mubadun wayannan musulmi masu yin aiki dan Allah ilmance su kan game da jahannama Allah ce za a nesanta su ko doriyar jahannaman da iko Allah ba za mu ji ba لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون musulmi mai aiki da ilimi dan Allah bisa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji gaskiya rukun amana cika alkawari san juna da ganin girman na gaba da da'a ga Allah da manzon Allah da jagororin musulunci da gudun aikin laifi na kafirci da shirka da tawaye da mugun aiki ta laika an hamu ba'adu wayannan za a nesanta mu daga jahannama la yasma'una hasisa ko duriyar ta ba za su ji ba Allah ka sa ko duriyar jahannama ba za mu ji ba sa'in da ubangiji ya kai musamman Allah da wato akwai kayan daɗi akwai kwanciyar hankali akwai daraja da albarkar da yake ta yanzu ta fi ta ɗazu ta an jima ta fi ta yanzu haka har abada kyauta daga Allah mai akwai wahum fi mashtahat anfusuhum khalidun hali wanda yake musulmi ne mai aiki dan Allah da ilimi da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da da'a da kunya da san juna dan Allah da ganin girman na gaba da tausayawa na baya duka dan Allah kuma yana musulunci dan da wanda yake son kirkinsa ya zama to ya samu aljanna to ya zama ya shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kar mutum ya dinga yin kirki bai musulunta ba da haka ne kowa muka zamanto muna jituwa da shi a wanda ba musulmi ba daga wallahi daga cikin addu'ar da nake zai ce Allah saka musulunta domin duk kirkin da aka yi in ba musuluncin sai ya kare a duniya sai su ci su cinye amma na musulmi kuma da duniyar da lahirar duka sai Allah ya ba mu Allah ka datar da mu to kun ga ne jama'a ai dai akalla dai mun ji bakin zare wajen alheri mun ji yadda za mu nisanci mugun aiki don gudun haɗawa cikin sawarwaki na iblis Allah kiyaye mu jama'a gashi yau Allah ya kawo mu rana ta goma sha takwas ga wata na hudu wata na rabi'ul thani a wannan shekarar da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo shekara ta 1400 shekaru 47 kuma yinin goma ga watan goma shine oktoba a wannan shekarar da kiristoci bayan takaddama su da junansu kace na ce kace na ce ko kace suka ce kace suka ce to mabiya bakinsu da suka yi mulkin mallaka a duniya suna ce bana haihuwa nabi isa zuwa yau ya kai shekara dubu biyu da shekaru ishirin da biyar inji su sashin kiristoci musamman mutanen ethiopia mutan habasha suka ce ba haka ba ne na ce to ba za mu shiga rigima ku ba kwace gida ku shirya da jama'a wannan ranar zan faɗa yan abubuwa takaitattu na alheri wallahi Allah ya nuna mana alheri ganin gidan amma dai kar mu manta da duk daɗin duniya lahira ta fita mun samu rashi na babban malami sheikh abdulrahman umar al-maliki shugaban majalisar malamai na izalisul bidawa ya kamata suna na karamar hukumar bade a jihar yobe ya cimma ajalinsa jiya Allah ya bar rahama Allah ya sa ya huta kai mun yi rashin malami yana ganiyar tashe da ƙarfi lalari lalari illa wa in ya dinga fitar da hukunci na musulunci ya yi bayanin abinda imamu darul hijira mazhabar malikiya ta yi bayani kaza da kaza da kaza ana ji ana gani tilas sai da aka ce almaliki Allah ji kansa Allah ya rahamshe Allah sa ya huta wannan bawan Allah Allah ya bashi kirki Allah ya bashi gaskiya Allah ya bashi rubon amana Allah halayensa na gari Allah ka sa su bishi Allah mu abinda muka sani da Abdulrahman Umar Maliki mai tauhidi ne mai gaskiya mai rubon amana shugaban izalatul bid'a ne wa iqamatus sunna na gaskiya ba ɗan tawaye ba ne. Allah man rahama, Allah ka jibinci al'amuransa bayan sa, Allah ka kyautata mu bayan ta Da jama'a, Allah ji ɗan, Sheikh Usman bin Fodio, Sheikh Alhaji Abubakar Muhammad Gumi, Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya, da sauran abokanan ayyukanmu na Izalatul Bidaya wa Iqamatu Sunna, jama'a mu ji daɗi a zuciyarmu. mu ƙara yaban Allah mu ƙara gode masa. Alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihat. Daga ranar da aka gabatar da izalar ta bidawa ya kamata suna wannan babban birni na jihar Plateau Jos Nigeria. Muka doka wa'azi bayan malam din yayi yayi ta wa'azi kan a kafata a nan birnin da kuma ranar kafata din ina gun muna almajirci a gurin malam kafin a kafa ta ɗin kuma na zuwa a gidansa ɗaukan karatu. Lajiran mal, lasa ya huta, Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya mai gaskiya, mai rubon amana, wanda don Allah yake aiki ba don kabilanci ba, da ya san girman na gaba yana tausayin na baya, don ran da ka ja Sheikh Ismaila Idris bin Zakariya ya ce, Malam, to shek abubakar muhammad kuma yake ko an taba jin ya soke shi ko ya zage shi nan yake ɗiban mu mota mota dandazo dandazo in an yi sallah mu je mu kai ziyara kaduna ya kai da malaminsa a shek alhaji abubakar muhammad gumi alimahu man alimahu wa jahilahu man jahila gaba na gade nake faɗa a je a yi bincike za a ga wannan magana kuma shek alhaji abubakar muhammad kubi da ya ji shek ismaila idris da zakariya yana mashashara ya ɗauko wata motarsa fito ya taho ikon allah na taho daga tingir zan zo karantarwa na principal sai muka haɗu da su a farar gada reban nan nasa wani baki dogo musakari Allah ji kansa sai na yi musu haka na shiga gaba da wata mota ta na musu na ce ku biyo ne muka zo na kawo su gidan mala a shek ismaila idris bin zakariya aka karbe shi mala ya ce to a zo a fito masallacin idi na na na, na alkazauri aka zo muka yi cika ya gabatar da malaminsa cikin ladabi da darajawa Sheikh Alhaji Abubakar Muhammad Gumi ya tashi ya ce Malam Ismailu kai ɗana na fari. Yana nan an ɗauka. Wanda yake so ko yake ƙi sha'a au aba. Sheikh Abubakar Muhammad Gumi ya zo daga Kaduna ya duba wato ɗalibinsa wanda ya ce ɗana na fari. Suna jin za a iya goge wannan. Kaji tawayen mutum ya sai ce ba a yi haka ba. Jama'a, Sheikh Usman bin Fodi, Sheikh Abubakar Muhammad Gumi, Sheikh Ismaila Idris, duka sun gaya mana mahimmancin siyasa a musulunci. addini ce don shi sheik wato Usman bin Fodio da su sheik Abdullahi Gwandu da suka yi dinga wa'azi sai da suka kafa daula ko mahadi ya zo ba zai ture ta ba don shi gaskiya yake goyon baya an yi haka ko da mai ja zan ce ka je ka ɗauki littafin tarihin da ni na rubuta ka gani yadda aka yi don na faɗi wannan in ka yi kuma ka dauka nemo littattafan tarihi na duniya ka je ka auna ka gani to kun ga wato waɗannan maluma sun gaya mana mahimmancin siyasa kuma sun ce mun rike alkur'ani da kyau da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya nuna wannan littafi na alkur'ani yana shiryar da talikai ne ga hanyar da yake ita ce mafi bijewa har aljanna Allah ka shiga da mu aljanna firdaus da rahamarka to kai magaji magaji wanda dai ya bar gida to gida ya bashi ya ko 'ya'yan malama in kuna son darajar malaman nan da kuka fito cikin gidanta ta shafe ku to ku yi karatu karka kuskura ka zamanto dan malam ya ki halin malam to kun rabu kenan tun daga duniya in dai dan malam ya ki halin malam to yana magana yawa ke matar malam karantarwar malam ɗin nan ta tauhidi sallah azumi zakka aikin hajji kibi idan kika kibi to in ana ce malam wane malam wane malam wane da an ce annabi wane manzon Allah wane to malam sai bi haka ne to matan malamai kar ku bi halin matar annabi ne wanda yake shine manzon Allah na farko sai zama hanyar annabi Nuhu daban ta matarsa daban yana yaƙi da luwaɗi haɗe min duk da maɗugo matarsa ta cikin gidansa kowa ila kowa ila sai ta haɗa kai da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugo amma ba ta son ya gane dan munafuka ce ita cewa kafirai yan luwaɗi ita ce idan kuka ga hayaƙi na tashi a gidan annabi du da rana maza ku to ya yi bakin samari ta ba da su ginar kenan alamar ɗan luwaɗi ya je ya rashin kunya a gidan annabin Allah mazan Allah annabi Nuhu alaihi salam annabi Nuhu ta ce in ta tada hayaƙi 'yan luwaɗi su je gidan suna da wakiliya a gidan matarsa su ce matan malam mai wa'azi yi in kika yi halin matar annabi ludu ita ma ta yi wuta gala kafi haka don ke ma za ki wutar inda kika munafunci wa'azi rashin jini rashin tsagawa ta Allah ka wani tsaye daga batan kai sai suka ce to idan dare ne fa sai to in dare ne za ta hura wuta in suka ga haske na tashi a gidan to ya yi baki kenan ku zo ku ba shi kunya ina lillahi wa ina ilaihi raji munafiki yau mai zai da shi to kai nan goyon bayan munafiki duk da kai fa almar'u ma man ahabba yawwa duk wanda wani yake kullu munafunci kuke zuwa tare da shi kuna yi tare to da kai mana tsari jama'a tun da ba lokaci zan sake yaba wa al'ummar musulmanmu na najeriya ƙasa ce ana karatu wallahi 'yan bin diddigi da bincike sai da suka ce duk duniya ba inda ake da musulmi mahaddaci a duniya kamar najeriya bincike ya nuna wannan wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ne bai ji ba to sai je ya karatu Allah idan rana ta fito tafin hannu ba zai kare ta ba so yahudawa da turawa da Allah ya rama wa duniya suna ta kashe mutane wai sun yi kira madadin ƙira su ta tsaya wajen taimakawa duniya da suka ce a rika kashe mutane ba zunubi ba laifi ku tuna taron dangin da aka yi aka ta jefa fama bamai a iraki da bama bamai a libya da bama bamai a sudan turawa da bom a masallacin 'yan taya a jos Olato. suna tafsirin alkur'ani suna jin haushina don na ce corona karya ce kuma yanzu sun yi shiru don kuwa karya ce sun kasa kare ta da hujja ko sun iya karewa ya daga ce tun da yake wazi ya ce karya suke to a kai mahari to ni kuma ba su sani ba raina na hannun Allah to yau ma me nake wa'azi to na harin nasu ya koma kansu daga ran da suka jefa mana bom a masallacin yan taya kwanan su uku a duniya Allah ya halaka su a je ya bincike to jama'a sai suka zo suka ce za su majalisar dokokin Najeriya za su yi tallan luwaɗi da maɗugo wai a yi auren jinsi ji turawa ko kun manta sai mu al'ummar musulmi muka ce mu musulmi ne ba ma luwaɗi ba ma maɗugo ba mu yadda ba wallahi jalisu salih yana da amfani zama da mutanen kirki yana sa mutum ya kirki wala sai ga kiristocin najeriya a wancan lokacin yadda mu musulmin muka ce mu alƙur'ani an hana mu ba za mu yi auren jinsi ba aure tsakanin namiji ne da mace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin
اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا جماعة سورة النساء آية فرقو الله يكرمك أنا دكا كنت تحوص أو هكا كلا دكا karka ce musulmi kadai aka kira duk da kai karka ce maza kadai aka kira duk da kai karka ce mata kadai aka kira duk da kai wa inda za a ce maka mutum ka ce na'am duk da kai in za a ce miki mutum ki ce na'am duk da ke don Allah ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane Allah ce ita qurabakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin ku tsare dokokin ubangijinku Allah wanda ya halitta ku daga rai kwara guda annabi adamu alaihi salam albarkar zaman tare mai albarka aure wa khalaqa minha zawjaha daga wannan ranar annabi adamu sai ya halitta abokiyar gwamin zama na aure koful albarka aure haihuwa wa basa minhu ma rijalan kafiran wa nisaa masu gudun haihuwa ku tuba ku dawo ku haihu idan kun ki to ko lalataccen tsarin mulkin nan na demokuraɗiyan aka zo aka yi to za mu buga ku da ƙasa ba zagi ba duka muna da yawa sai Allah ya haɗa aure annabi adamu namiji matarsa hawa umarci akwai aure tsakanin namiji da namiji akwai aure tsakanin mace da mace wa basa min huma rijalan kafiran wa nisa sai Allah ya watsa irin albarka na haihuwar ƴaƴa maza da yawa da ƴaƴa mata da yawa Allah mun gode maka ya za a yi duniya ta cika mu zauna lafiya mu haɗa kai akan gaskiya lokacin da shaidan ya tankaɗa ƙeyar wasu daga ƴan izala suka can haka na zo na ce kai ku dawo gida gaskiya ne mun yadda a dawo gida sai na ce mu haɗa kai suka ce mu haɗa kai sai na ce a kan gaskiya tun ranar na faɗa hada kai fa akan gaskiyar nan fa sai mai rabo wa billahi allazi la ilaha illa huwa wani in dai ya lebo ya ga sai akan gaskiya za hada kai kanka ce mene wannan aiki in ka waiga ka waiga ka hanga ka hango sai ka nemi mutum ka rasa ko sai ka neme ta ita mace ce ka rasa to amma kuma wallahi har abada gaskiyar nan ba za ta zama tsohon yayi jama'a mu tare mu haɗa kai akan gaskiya a ƙasanmu da duniya tsakaninmu da gidan iyali mu da matanmu da 'ya'yan mu haɗa kai akan gaskiya ya jama'ar musulmi amerika ba ta son najeriya allah na son najeriya Amerika ba ta son mu zauna lafiya, Allah yana son mu zauna lafiya. To me misali? Amerika tun kafin ralima-raliman su na lissafin lokacin da aka haifi annabi Isa alaihi salam yana wajen dubu biyu, yana wajen dubu ɗaya da goma ko da kaza da a'a kafin na ce sai suka mana mugun fata da amerika da ƙawayenta sai suka ce najeriya za su tarwatse a dubu a dubu biyu da goma sha biyar goma su faɗa ba san Najeriya kenan suke yi? To mu 'yan Najeriya tun da ba su son ƙasar suna son mu? To mu musulmi suna son mu? Kafiran Najeriya ma suna son su? Suka ce ƙasar mu wai a gurinsu za ta tarwa sai dubu biyu da sha biyar. Allah ya mayar da tarwa tsayewa kan wanda yake fatan tarwa tsayewa. Allah ka ƙara zaunar da Najeriya cikin haɗin kai a kan gaskiya. To, ranar da suka faɗi wannan suka sake, mu a izalatul bidawa ya kamata suna wani babban mutum ya yi aure ya kira mu walima a nasarawa, wane ne waccan ta ƙasar nasarawa nan? nasarawa mai igon yawa a ranar na wa'azi na ce ƙarya suke yi sai dai su su wargaje mu Allah ba zai wargaza mu ba da muka tafi wa'azi makarfi a satin kiristocin najeriya marasa kyan ciki sai suka ce wai za a yaƙi tsakanin musulmi da kirista a najeriya sai na yi wa'azi a makarfi na ce in Allah ya yarda mu za mu zauna lafiya ba za mu yaƙi tsakanin musulmin da kiristocin don a biya wa Amerika da ƙawayenta bukatar ta ba, kuma bukatar ta ba kyau, na ce mu zauna lafiya. Sai wani ɓarawo a cikin sojojin Najeriya daga can haka. Ya an ba shi dama ya karatu da kuɗin Najeriya. ya shiga rundunonin soja da kudin Najeriya ya zama janar da kudin Najeriya ya yi kudi ban san ta inda ya tara ba dai har yana da jiragen ruwa da kudin Najeriya sai ce sai an yi fada tsakanin kiristocin Najeriya da musulmi sai na yi wa'azi na ce ba za mu yi fada ba tsakaninmu da su mugun halinka ya kare a kanka mugun janar na fada da su mugun janar ina tsammani yanzu da kai ke tashi sai da wani sandan karfe watakila ma haƙalƙalin sama da da wani karfen watakila ba da na zuciyar madi madi ba abin sayarwa to da Allah wannan idan kiristocin suna da hankali masoyinsu ne irin gajejjerun gwamnonin nan marasa kirki na jiha kaza da kaza da kaza su ba abinda suke so in an ce musu gwamna sai a yaki sun taba kama mana yara a jihar Kulato ran Asabar suka ɗebe su suka dankara su a gidan kurkuku ba fayil ba komai yana nufin ya sun halaka kenan ko yaushe za a gabatar da su a gaban kuliya alkali sama da mutum ɗari shida wai shi ya zama gwamna kai wancan akwai mugun mutum Allah ka raba mu da sharrin ba ko yan jihar Filato wancan mugun gwamnan kun san shi dan Allah kar ku bi magana sa ya ku masu makamai a jihar Filato tun daga kan gwamna da yan majalisun gwamna da dan Allah wannan mugun mutumin kar ku yadda da shawararsa baya da kirki bai kawo jihar Filato alheri ba wanda ya je ga ya to yaki kace ya kawo alheri baya da kirki an taɓa yin wani shugaba a najeriya mai bojula akwai wani ɗan izala ya shiga cikin gidan gwamnati sai zo gidan da nake wai ya turo shi wai yana son zai magana da ni na ce a ba zan yi da shi ita shugaban ƙasa ne ba na ce a to ai ba ni na naɗa shi ba ni kuma shi ba shi ya sa ni wa'azi ba yana da yanci ina da yanci yana kashe mana mutane ana yin fentin mota irin ta sojoji an ba da yanufan na sojoji an ji ana kashe mana mutane a maiduguri ana kashe mana mutane a kano ana kashe mana mutane a cikin birnin jos ana kaza sannan ya yi magana da ni ya ce da ni me na ci ba zan yi ba rana ba har mutanen ofis dina yan izala na kusa da ni na gaskiyan kuma suka zo ga to tun da zai yi ba wanda sami ka daure kai magana na ce ba zan yi ba kuma suna nan suna ji na ban an yi haka da kuma a iya sani na yanzu ba shine shugaban Najeriya ba wani gane nan na wa'azu ba wanda ya kare ni sai Allah to mutum kana shugaban ƙasa ka baiwa wata ƙungiya uniform ɗin sojoji na jabu soja na harbin soja ɗan sanda na harbin ɗan sanda ba wanda ba a yi ba fa to ina amfanin wannan ya zama shugaba kai kafirci da muni yake to kaga kar ku yi wasa da tarihi don akwai marasa basira wanda ba ruwansu da addinin Allah Islam ba ruwansu da mahaifansu ba ruwansu da ƙasarsu wanda ya zo ya ƙago boko haram ya yi ta kashe musulmi a Borno, a Kano, a Jos da ko'ina ya sa aka jefawa masallatai ba ma ba mai ya sa aka jefawa coci-coci ba ma ba ba ba ce ba ba. Wannan ne za ka zo ka ce ya yi shugabanci ka ce ka samu abin da za ka ce wai wata ran ya dawo kada Allah ya sake ba su. Yanzu ga mato jama'a Muslim Muslim yanzu wannan gwamnatin wadda Allah ya zaɓi Ahmad Bola Tinubu ya bashi akwai wanda ya bashi ba Allah ba wallahi ba mu to akwai wanda Allah zai bayar ya iya hanawa la ma ni alima a ata wala mu dai limama na'a yana zo na shiga gaba na daga tuta da kun ga na gaban musulmi ne mai bin a baya musulmi ne ba za a haɗa baki harbuwansa ba dan shi musulmi ne ya san Allah ya hana amma an yi wa'anda suke kashe shugaba dan nasu ya hau komai karya bakwalan mutum yanzu ba zai iya haka ba sha Allah ɗanwa to kaga yanzu a makon nan dukkan ɗan fulato duk ɗan najeriya wallahi muna farin ciki da yadda gwamnatin ahmad bola tinubu ta aiko a mana mika hannun baiwa a asibitin sunna da asibitin kiristoci a bom da mutanen jot jama'a yan irala munafukan ciki masu jin haushin sunna hospital to allah ya daga darajar mu mutu bi kai zikon mutum ya shigo cikin mu munafiki yana cutar mu to shugaban jud gaba daya da haka za ka za a yi ba da hannun baiwa to alhaji adamu ne ne dr adamu aliyu ya ce aje a yi a sunna hospital wayan su suka ce a sai dai can ya ce to a fara zuwa suna a gani da suka zo suka ga gangari a asibiti shugaban duk gaba ɗaya ce nan za a yi alhamdulillah ku je ku tambaye shi kuɗi na bashi na san ma za a yi ne da Allah ya kawo fa to daga ranar da suka fara miƙa hannun baiwa zuwa yau da musulmi da kirista da wanda ba musulmin ba ba kirista ba a sunna hospital an wa mutum dubu nawa Allah ne ya sani to da na ce ku zo musulmin musulmin din nan ba na san nan tawe kirista ba ne ko ba sani ba amma da nake na san Allah ya ce wala yajri manna kuma shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu lit taqwa على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون
جماعة مو مسلمين Allah ya ce dole mu yi adalci mu yi wa musulmi adalci mu yi wa kirista adalci mu yi wa yahudu adalci mu yi wa maza adalci mu yi wa mata adalci kada mu cuci musulmi kada mu cuci kirista kamar da mu cuci yahudu kada mu cuci maza kada mu cuci mata muslim muslim addinin Allah ya hana mu zalunci yanzu wannan abin da ake na miƙa hannun baiwa waye ba a wa wace irin gwamnati ce muslim muslim ce to muna yabawa ubangijinmu Allah tabaraka wa ta'ala da ya kawo mana kyakkyawan yanayi muna salati ga fiyayyen halitta Allah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya da sabansa da masu koyar da su da kyakkyawan aiki bi da bi har ranar tashi alƙiyama muna addu'a alheri ga mahaifanmu uwa da uba da malumanmu na sunna shek Ismaila Idris bin Zakariya, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, su Sheikh Usman bin Fodo da sauran duk masu kwaikwayawa da hali na bin sunar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa ko nesa. Allah ya saka mana gaba daya da alheri. Wayanda ba su fahimce mu ba, ‘yan ɗarikun Tijjaniya ne, Katiriya ne, Shi'a ne, wane ne? ya Ubangiji mai rabo Allah ka ko bayi. Wallahi ba ma son kowa ya bata. wallahi tsakaninmu da kowa alheri ne ni da wuya gani na nan ba da kirari ba minti biyar na yi bacci don sai in hanga an hango nasa wanda nake gaba da in ka ji na wa'azi na ko ka ji haushi to ni ina mamara in faɗi gaskiya ne ban san ka ba ma balle ma wai a ce wai saboda kai nake yi ba da kai nake yi ba in ka ji na ce barawo to da barawan nake in ka ji na ce da mushriki to da mushirkin nake in ka ji na ce kafiri da kafirin nake in ka ji na ce musulmi to da musulmin nake to idan na ce musulmi in ka ji haushi na to kai tsakaninka da Allah musulunci ne ba ka so kuma ne ba ne na so a yi musulunci ba Allah ne ya ce inna dina inda Allah islam ni ba ne na ce a yi musulunci ba ni bi nake yi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ya ce al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yahqiruhu wa la yaslimuhu akwai hadisin sai ka zo kuma dan ni na karanta hadisin kuma an ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi al-qur'ani na kuma yadda da haka zan yi wa'azi kai ta zaki na to ka dau alhaki yawa ni ba da kai nake ba da kafiri nake in ka ji na ce kafiri yawa in ka ji na faɗi kirki na ce musulmi to da musulman nake bai maka daɗi ba sai dama kowa ya bi nafa ko na ce dole na Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba dama ya sa mutum dole ya yi imani amma shi zai wa'azi muzakkir inna ma anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir illa man tawalla wa kafar fa yu'adhibuhu Allahu al-azab al-akbar inna ilayna iyabahum thumma inna alaina hisabahum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Allah ya ce ne ke ta zaki mu ina jirin gani to jama'a yanzu da aka zo ana yi mana ba da hannun baiwa ni dai a gona na addu'a na ce Allah saka wa Ahmad Bola Tinubu da alheri Allah saka wa nan tawa da alheri Allah sa nan tawa ya musulunta na wace na kuma wallahi tallahi da gaskiya nake iyakacin gaskiya ta ke wala Allah ya maka daɗi wani Allah kuma bai ma daɗi ba amma kana da yancin magana ina da yanci to a nawa yancin na yi kuma na yaba wa lalon da ya zo ya rike shekara takwas aka daina fada a filatu yana gwamna yana daidai da wancan gajeren wallahi ko kabilarsu ya cuce su don da ya gwamna ya rusa gari kaza ya rusa gari kaza ya rusa gari kaza kuma ya je jangolo wanda ba zai iya zuba ido a kashi a tsaye ba ba a gatari ba a kota to idan ya zo aka waye gari biyakar yan uwansa to sun tashi kuka an za su yi adalci sai su kuka da shi gajarta dai bata karbe shi ba gwamna ma bai karbe shi ba to mu mun yaba wa lalon don ba ya son fada sun ce idan an zaɓe shi wai za a zaɓi buhari zai mai da najeriya musulmi na ce to Allah ya sa a baya musulunci ba a tursa sa mutum dole sai dai mai wa'azi in ka yadda ka so in baka yadda ba ka kama hanyarka ba mai sa ka dole kuma shi ma lalon don a gaban ku na ma addu'a na ce Allah ya sa ya musulunta kuma kun zage shi wasu kiristoci mara kisa kirki to kuma Allah ya sa ku gane ku musulunta kuma a Amerika wallahi tallahi sun kashe mutum akan bambancin launin fata ba mu san yawan su ba amma Allah ya san wai mun musu laifi mu bakaki to ku ku sura yace su jajaye to ya ba ku jan dole su ce Allah ko suna da wani to mu ma ya ba mu bakin Allah ne to mu mun gode wa wannan bakar fata billahi la ilaha illa huwa ban san yawan sauro da kyashi da koma da suka cice ni ba suka cice ni ba amma ka gane ra bakar fata gangariya na gode maka Allah da ka bani to zai zai kace wai wai wai wai a kashe bakar fata a America a kashe bakar fata a Bama a dannewa bakar fata haƙi yan afirka a danne musu haƙi wai a majalisar ɗinkin duniya ku zo kun yi ƙarya ku ce wanda suka fi yawa majority carry the vote ku zo majalisar ɗinkin duniya ku biyar kun ce wai duk abin da ba ku ce wa gaskiya ba ba gaskiya ba ne to wallahi wanda zai ce gaskiya gaskiya ce ta tabbata shi ne Allah ku ƙarya kuke suka zo suka ci cutar mutane suka kashe mutane suka zagi Najeriya suka ce za ta fashe a dubu da sha biyar dubu biyu da sha biyar to yau dubu biyu da ashirin da biyar ƙure su da kunyatarsu da ƙaryarsu ya shekara goma na fukan banza suwa makaryata wani ya ce ya zage su to kai ka fasarta kanka makaryaci ne a ce ni da makaryata nake in ba ka ƙarya ba da kai nake ba ni da zalimai nake cewa mutanen banza in ba ka zalunci ba da kai nake ba alaka ya ba to kai ka fi yin sanin kanka ka san dalilin da ya sa kace da kai nake amma ni ban san ka ba to jama'a kiristocin najeriya sun yi abin yabawa amerika ta sake nuna mana gaba mu 'yan najeriya ta ce wai najeriya wai ana yi wa kiristoci kisan kiyashi sai majalisar dattijan najeriya gwamna kuma sanata adamu aliyu da ɗayan waye abdulmumin sanata abdulmumin ninji kasan kiristoci zai ce ku ci abdul ku ɗaya to ba ka san larabci ba ba ka sa addinin mun sallu wata kanga ce abdul mu karasa abdul mumin wannan mumin ne ba sa so a faɗa amma an kace abdul ka tsaya to ai akwai abdul uzza ana iya sa mara kyau amma na ce abdulmumin ka isa ka samun wani kuma to abdulmumin nake nufi Allah ya mara albarka Allah ya wa gwamna kuma sanato aleru albarka suka tanka suka ce karya amerika take karya duk wanda ya ce ana kisan kiyashi a najeriya ga kirista ce karya yake Allah ta ta muku da alheri kun karyata makaryata kamar yadda alhaji sani dan alhaji yahaya ya karyata yan korona. haka ne sai kiristocin najeriya wani ma na jin sakataren kan ne ko kuma wani dai da ake kiransa wani menene jami'a ne goje ne kuwa ne gobe ko ba ta sauran labarai ne eh to ne dai ku faɗa da ƙarfi a ci wa sunansa ya kasance faɗe faɗe faɗe shi kasance faɗi mana ji Joseph.
yau kun ji sunansa in ji shi yawwa ko kirista ne kirista ne da ya ce amerika ƙarya suke yi ya ce shi kirista ne a najeriya kuma yana da makami ya ce wallahi ba a yi wa kiristoci kisan ƙare dangi a najeriya ya faɗa a madadin kan a madadin kiristocin najeriya ya ƙaryata amerika a kan sun yi ƙarya kamar yadda na ƙaryata su a kan sun yi ƙaryar corona haka ne to duk wanda ya faɗi gaskiyar nan sanatocin da shi wannan sakataren kan to Allah ya muku albarka Allah ka buɗewa wanda yake waje ƙofar shigowa zuwa ga alheri to ayaba musu ko kar ayaba su kai mai jin haushin sanatoci masu yin haushin manyan 'yan siyasa masu garkiya to kai daban mu daban mu wallahi wanda ya kirki mana mana ce Allah taimake shi to yanzu kiristocin Najeriya sun karyata ku suka ce inda da boko haram ne to yana kashe musulmi yana kashe kirista idan 'yan bandit ne suna kashe musulmi suna kashe kirista idan barayi ne suna wa barayi sata musulmi suna suna wa musulmi sata suna yi wa kiristoci sata wannan maganar akwai mai cewa a a zaluman alkalai suna cutan musulmi suna cutar kirista yawa a zaluman sojoji suna cutar musulmi suna cutar kirista azzaluman 'yan sanda suna cutar musulmi suna cutar kirista to amma su ne ba su bi 'yan gidaya ba mu sojojin najeriya mafiya yawan masu albarka ne da alheri allah ya musu albarka 'yan sandan najeriya mafiya yawan masu albarka ne allah ya kara musu albarka civil defense najeriya mafiya yawan masu albarka ne allah ya kara musu albarka 'yan agaji izala jama'atu fitiyan waye mafiya yawa na kirki ne Allah kala musu albarka ni na faɗi nawa ko ba faɗa ba to sai kuma da yake halinka ba kyau sai ka je ka yi naka amma dai Allah ke bo baki yawa jama'a komai nisan dare ƙarya fure take yi Isra'ila ta ga haza da kanta da sarkinta Trump yanzu sun yadda a ajiye wuta amma a ba su a ba su wanda aka kama musu janar ɗinsu ba yahude janar wani ba yahude janar wani ba yahude janar wani suke asara a ba su na ko ma ba ku cuci mutane ba sai mutanen gaza musulmi da aka kashe musu suka ce wanda kawai ya bata ba su gani ba ya kai mutum wato dubu goma Allah ka bayyana su cikin aminci ya zai to kun yi cuta kun yi cuta amma tun da duk duniya saudi arabia ta yi jagoranci ƙasashen duniya ɗari da wajen arba'in da biyar ko fiye sun goyi bayan mamlakatar arabiyyatin saudiya cewa a baiwa falastinu ƙasarsu to majalisar ba ta kai ƙasashe ɗari biyu ba to ɗari da arba'in da kaza sun goyi baya a ba falastinu ƙasarsu to wa ya ci mu ne masu neman zaman lafiya da suka ga waiga suka waiga ba gawa sannan ga rukurukun macutansu a hannun 'yan hamas to za a sako su wane da za a sako su suka ce mu muna bin manya muna da da'a tun da saudi arabia da sauran kasashe da suka goyi baya hadda faransa hadda ingila da ce to mun yadda za mu sake muku da ce amma guda kaza za mu kawo muku su da rai guda kaza za mu kawo muku gawarsu don kuka jeho bom ya kashe mu ya kashe su ba dama mu zo Allah ne mu almuhi almumiti inda kuka kashe su da bom haka za mu kawo muku gawar wanda kuma bom ɗin ku bai same shi ba za mu kawo mishi kushi da rai suka ce to mu ma wanda suka yi shahada za mu kawo gawarsu wanda muka iya kawo don sun yawa suka ce kuma wanda suke dare za su kawo to sai aka zo aka yi sulhu ina nan dai agogora agogora agogora Allah ya mika da shi wa sulhu khair sulhu shine alheri sai ga fi duniya muna mun wallahi har wani yahudu wani saurayin dai ba tashar ce ta nuna abin ba daidai ba yana gashi da wata yan dogon ganga yana buga yana tsalle an yi sulhu an yi sulhu na cewa aka maka da faɗa da sulhu wanne muke so sulhu Allah ya sanya wa wannan sulhu albarka jama'a mu haɗa kai akan gaskiya dala mu duba mu ga albarkar sulhu to kai da 'ya'yanka da matanku masu ƙiri na ku je ku yi sulhu a gida don Allah mutanen kowane masallaci ladan ne wane ne wane ana ziyara ladan ya cika ɗayan iho iko sai da ya minti kaza sannan ya zo ku je ku yi sulhu amma don Allah mutanen wato ofisoshin lauyoyi ku manya irin su mala aliyu sange ku yi haƙuri da masu gargada gargada a ji a yi sulhu amma dan Allah. Yawa sarakuna da yadda rigima ta kai ta kawo da Allah ku sulhu a daidaita. Na gode wa Allah da ya ba mu 'yan Najeriya masu kyan hali. A jallabar ba Hausa an zo ana nema a hada talakawa fada wai za a yi naɗin sarauta na ce, Kul, kar ku sa musu baki. Yawa, kowa a bashi da aikinsa, na ce idan kuka shiga zanga-zanga ku za a kashe da mutanenmu na kano suka ji maganar ba su fito layi an kashe su ba aimanci riba to wayannan sulakuna allah ya haɗa kansu allah saka mai alfarma sarkin musulmi tarbiyyar shehu usman bin kojo tana da kyau kuna da kamun kai ba kwa yawan surutu sarki baya tsubarara Allah ya muku albarka, Allah taimake yawa ina ƙara nana ta Allah ya taimaki Ahmad Bola Tinubu. Mutumin kirki ne, jama'ar musulmi, shika-shikan musulunci biyar ne, tauhidi, sallah, azumi, zaka, aikin haji. Ahmad Bola Tinubu ya ce a rage aikin haji kudinsa. Bana, wai, to Allah ya mara albarka aikin hajjin yana ƙarƙashin ofishinsa ne ofishin ƙaninsa kashin shatima ya ce sai an rage wa alhazai tsadar kudin aikin hajji kashin shatima Allah ya maka albarka masu baiwa shugaban ƙasa shawara a kan tsaro din su malam nuhu ribadu da shugaban sojoji da manyan sojoji masu son Najeriya Allah ya muku albarka Allah ya taimake ku 'yan Najeriya da muke goyon bayan zaman lafiya da karuwa tattalin arziki da ilimi a ƙasa mu Allah ya mana albarka gaba ɗaya mu matasa a yi karatu matasa a yi noma matasa a yi kiyo matasa a je a nemo wato ma'adanai na zinare azurfa kwaranda waye waye a ƙasa dsl ba ruwanku da kama yan kuza yau bishinku ya fi gaban nan Allah ya muku albarka yawa yara ja yi karatu wasu duba arziki irin namu har wani daga kenya ba ma musulmi ba ne ya ce yana mamakin najeriya ya ce ilimi a najeriya duk duniya tana amfani da masu ilimin najeriya in ji shi na gani da idona ya ce ran da najeriya ta farka daga bacci ya ce afirka ta warki kai ma allah sa ka musulunta profeso haɗin profeso wanda takaddasa tana ta kama ƙasa ba irin profesawa ne mahaukaci ba profesor bai san darajar ƙasarsa ba yau idan duk ɗan najeriya da likita da injiniya da waye na waje suka dawo a shekara ɗaya suka yi aiki a najeriya sai dai a zo gurin mu sayan jiragen sama da motocin amurka da sauransu to ku dawo gida mana farfagandar gatanan ta haɗi ko har maganda turan ba ta faɗi ba ne ba mai fice a waje ba ku dawo gida ku zo ku yi aiki ku dawo masu ilimi a najeriya allah kaɗai ya san yawan allah ƙara mana albarka allah samu gama da duniya lafiya allah taimaki gwamnati muslim muslim allah saka wa kiristocin najeriya masu buɗaɗɗiyar zuciya da suke faɗan gaskiya ba su yarda sun yi ƙarya ba Allah ya saka musu da alheri ya bude musu kofa zuwa musulunci yawa wanda suke cewa a yaƙi su kuma Allah ya raba mu da sharin su Allah ma yana raba mu da sharin su shegu sun kofa da kan suke motsi wani mai karfe a kafaɗa da mai da mai gaba kana so a yi faɗa ba to ba za a yi ba mu lafiya za mu zauna da ikon Allah inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum kuntum tu'adun اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمه خير أيامنا يوم نلقاك فيه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم